To jama'a yau muna samun karatu cikin littafin Timotawus ta biyu Sura biyu aya ashirin da biyu wanda yake cewa don haka sai ka gujewa mugayen sha'awi kurciya ka damince aikin adalci da bangaskiya da ƙauna da kuma salama tare da waɗanda suke roƙon ubangiji da zuciya tsarkaka Allah shi albarkace maganansa yau zai magana ne akan kan magana da ke cewa rayuwar matasa rayuwar matasa yau za mu ga cewa matasa musamman matasan krista suna rayuwa wanda baya ɗaukaka ubangiji rayuwa ne wanda yake nuna wato rayuwa wanda bai dace ga ɗaukakan allah ba amma menene wato bulus ya rubuta ma timotaus ya ce ma timotaus ya guje sha'awi na jiki wato menene shawoyin nan na jiki da ake magana na farko ana maganan faskanci wato ko kuma zina wanda yawancin matasa sun sami kansu a ciki ko kuma in ce sun bar kansu sun shiga ciki wanda a yau matasa da dama ya zama musu da wuya su bar wannan rayuwan akwai abubuwa da zai magana wanda ya shafi rayuwar matasa na farko matashi kullun damuwansa yanda zai yi aure yana neman mace ko kuma tana neman miji wanda ya dace da ita na biyu kuwa matashi yana damuwa akan yadda zai samu kuɗi musamman yana so kuɗi da sauri domin ya yi arziki ya nuna cewa eh shi ma ya zama babba na biye shine wato shan kwaya shan giya musamman shan gogoro ko kuma wiwi wanda ya zama ya addabi rayuwar matasa a yau matasa suna ta mutuwa domin waɗannan abubuwa wanda ya adabi rayuwarsu to yana da kyau matasa a yau su dawo cikin hankalinsu domin allah na bukata ka dawo ka tuba ina so in magana akan abubuwan da ke sa matasa yin zina ko kuma in ce jama'i za ka ga matasa a yau suna rayuwa barkate babu tsoron allah babu tunanin ranar mutuwa akwai abubuwa da dama wanda ke sa matasa shiga rayuwar zina menene ke kawo wani irin damuwa ne zina ko kuma ce faskanci yake kawowa na farko yakan rufe idanun matasa gurin wato sanin nufin allah game da aure idan kana yin jima'i ko kuma kina jima'i da wani wanda ba mijinki ba bari in ce kila kuna yin uh, kuna tafiya tare za ka gan cewa kuna jima'i ba za ku iya sani menene nufin allah game da aure game da rayuwanku ba jima'i ya zama tarko ne na shaidan wanda shaidan ya kafa ma matasa a yau zaka ga mutum ya fada cikin wannan rayuwan na faskanci ya zama masa da wuya ya bari idan kana yin faskanci yana iya kai yarinya bayan da ta faskanci ta ciki za ta zubar da ciki din nan kin ga kin kisa kenan abinda Allah wato ya hana yana da kyau matasa a yau wato su samu linzami su kafa linzami a jikinsu wanda za su iya kontrolin jikinsu ba wai kowane lokaci jikinka ya motsa ba yana da kyau a kowane lokaci zaka gan jikinka na motsawa wato yana nuna maka cewa kana da lafiya kenan amma ba wai yana nuna, yana nuna cewa ka je ka yi jima'i ko kuma ka karya dokon Allah ba yau mutane sun zama suna bada hujjoji suna cewa su ai jikinsu ba zai iya zauna haka ba dole sai sun yi jima'i dole sai sun yi faskanci to ina son gaya maka baka da hujja muddin baka yi aure ba idan baka yi aure ba babu wani hujja baka da hujja wanda ya, ya, ya wato wanda zaka je ka yi jima'i jima'i kafin aure wato babban zunubi ne wanda Allah ya sa la'ana kan duk wanda yake jima'i za mu duba waɗansu abubuwa ƙarya da shaidan yake gaya ma matasa a yau shaidan yakan gaya ma matasa ƙarya da dama wanda sai su ji farin ciki su ma su gaya ma kansu ai kai ba zunubi ba ne in jima'i to ina so in ja hankalinmu littafi ya riga ya gaya mana cewa duk masu yin faskanci masu yin zina za su ƙarasa a wuta ƙorama ta wuta ƙaryan da shaidan yakan gaya ma matasa a yau na farko za mu duba na ɗaya shine shaidan yakan gaya ma matasa ko kuma zaka ji matasa suna tattaunawa tsakaninsu suna cewa ai idan baka yin jima'i idan baka yin faskanci wato mani zai taru ma musamman namiji zai taru masa amara wato zai rika damunsa yana kawo masa ciwon baya sai a gaya maka sai ka je ka yi jima'i kafin wannan ciwon baya ya barka to kaga wannan ƙarya ne wanda shaidan yakan gaya ma matasa na biye shine sai ka ji ana cewa ai a duka amfani da kororo roba wato condom idan kana amfani da shi wato zai kare ka ko kuma zai kare ki ba za ki samu ciki ba to kaga wani babban ƙarya ne kuma yawancin matasa yau suna amfani da shi domin su ruɗe kansu domin wai kansu ciki to wannan abun bayi da kyau dole ne matashin kristi idan kai ka san kai matashi ne na krista kana kokari kai biyayya ga maganar allah to ka yadda wayannan abubuwa wannan rayuwa bai dace da kai ba rayuwa ne na shedan rayuwa ne wanda shedan ya riga ya daga ya dagule hankalin matasa a yau na biye shine zaka ji matasa musamman namiji zai gama wato saurayi sai gama yarinya idan tana ƙaunan shi to ta ba shi jikinta idan ba kya ƙaunana ai ba za ki bani jiki ba idan kina ƙaunana dole ki buɗe min jikinki in kwana da ke wato suna nuna wai wai jima'i shine gwajin nuna ƙauna wato idan yariya bata baka jiki ba sai a ce wai mene bata ƙaunanka to kaga ƙarya ne yawancin matasa suna wannan halin zaka ga yariya tana tsoron Allah yariya tana kaunan Allah ita dai wato zuciyarta tana so ta gamshe Allah amma zaka ga saurayi ya zo rayuwanta saboda tana nuna mai kauna saboda tana son sa sai ya ce ai idan ba za ta kwana da shi ba ai dole ta kauce ta bashe to saboda tana tsoro ba za a aure ta ba sai ka gan ta yadda to wannan zunubi ne duk yarinyar da take so ta gamshi Allah idan kina so ki biyayya ga Allah gara ki biyayya ga Allah ki samu mulkin sama littafi ya ce me zai amfani mutum idan ya samu duka arzikin duniyan nan idan kika samu duka mazajen duniyan nan kika rasa ranki a cikin kurama ta wuta me ya amfani ki na biyu akwai kuma wani ƙarya da ake gaya ma 'yan mata 'yan mata kenan wai idan ba kya jima'i idan lokacin al'ada ya zo zai rika zuwa miki da zafi za ki rika jin zafi a jikinki wai maganin wannan abin shine sai dai ki je ki jima'i wani ma sai a ce wa yarinya wai tana ta ramewa wai idan tana so ta ɗan kiɓa dole ne ta je su samu namiji ta yi jima'i ta yi faskanci da shi idan tana yin wannan za ta dawo ta yi kiɓa wa'yansu kuma suna gaya ma kansu wai idan yarinya tana yin jima'i wai mani yakan sa jikin yarinya zama tsatsal sai ta koma ta zama kamar yar bebe wai za ta yi kyau wai mani yana da amfani a jiki to idan ba ki aure ba idan har kina so ki jima'i ne idan kina so ki ji daɗin jima'i to dole sai kin aure dole sai kai aure idan har ba kai aure ba to ina son tabbatar maka cewa kana wannan jima'i to ina son ga maka cewa babban zunubi ne kake ma wa Allah akwai wanda suke cewa ai kowa yana yi ga abokanai na suna yi ga yan wana suna yi kowa ma yana yi to ni ne kadai ba zan yi ba wani kuma sai ce ai shi ya riga ya ballaga ya daɗe bai aure ba ga jiki na damunsa kai jiki na motsawa to ai shi dole ba zai iya zona ba gaskiya bare ya je biya ma kansa bukata jiki ba itace ba ne wai ake gaya ma mutane wai sai a ce maka idan idan baka jima'i baka fuskanci ka zama wato kai local guy ne akwai yau abin da mata suke yan mata sai ka ga yarinya ba ta yi ba wai suna kiran kansu wai single mothers wai su single mothers wai idan idan ita ba za ta yi aure ba amma za ta samu namiji ya mata ciki ta aihu ba za ta yi aure ba wannan abun wani mugun daɗi'a ne wanda matasa matasa yau suka ɗauko shi wanda baya littafi kuma mutane suna gani kamar abin kirki ne amma zunubi muke ma Allah idan ba ki aure ba idan ba kya so ki aure to ki zauna ba dole ba ne sai kin aure amma in har ba za ki aure ba to kai ki je ki jima'i kai ki je ki faskanci idan har ba za ki aure ba to ki zauna cikin ban gaskiya ga Allah yau akwai matasa wanda suke zama tare kamar mata da miji a makaranta akwai abin da suke cewa wai campus uh, marriage za ka je ka ga na mace 'yan mata yaniya ta bar gidanta saurayi ya bar gidansa iyayensa suna campus a makaranta sai ka gan suna zama kamar a matsayin mata da miji amma idan wato an gama makaranta sai a watse auren nan na makaranta ne kawai suna zama tare suna jima'i tare amma ba su yi aure ba to wannan babban zunubi ne idan kana so ka yi aure kina so ki aure a je a gan iyaye a biya sadaki a je a ga pasto to idan har ai wannan zaka ga cewa aurenku ya zama da albarka Allah ma zai shaida aurenku kuma za ku ji daɗin zaman aurenku yau akwai waɗansu ɗabi'u wanda aka ɗauko daga ƙasashen waje wanda zunubi ne wanda Allah ya ya tsane wannan rayuwan akwai rayuwan luɗanci eh sai ka ga namiji da namiji na kwana namiji na kwana da namiji ta baya kaga wannan Allah ya riga ya la'anta irin wayan mutane da suke wannan rayuwan idan namiji da namiji suna kwana da juna akwai la'ana da Allah ya sa musu yau akwai a kasashen duniya akwai kasashe kusan 22 wanda sun riga sun yadda da irin auren wato jinsi iri daya wato namiji ya aure namiji na mace ma ta aure na mace ko kuma ka ga ana cewa namiji zai aure dabba wannan mugun dabi'a ne wanda Allah ya hana Allah ya la'anta irin mutane da suke wannan rayuwar akwai wani kuma wanda zaka gan baba ne ko kuma uba yana kwana da diyarsa ko kuma ka gan wato uba ah, mama da ɗa suna kwana da juna suna jama'i abin kunya za ka gan wani tsoho yau ya je ya samu yarinya karamma wanda bata wuce shekara uku ba shekara biyu ya yi lalata da ita akwai wanda aikinsu wanda shiɗan ya basu na yin fyaɗe za ka gan mutum ya zo na shi baya shi da aikin komi sai dai fyaɗe sai ya je ɓoya lungu ya- yana ganin yariya tana zuwa sai ya kama ta ya matsa ta ko kuma samari zaka ga sun kai goma sai su yi layi su kama yariya su yi fyaɗe da ita har a ƙarshe ma su iya kashe ta to wannan babban zunubi ne wanda bayi da kyau akwai waɗansu da suke kwana da mahaukatai sai ka ga 'yar yarinya wanda bata da tana hauka ko kuma bata cikin hankalinta sai a ji a kwana da ita ko kuma ka ga saurayi ya ji ya nema wato kwaya ya sa ma yarinya a cikin abinci ko kuma ruwa sai ta sha sai ka ga ta yi bacci sai abin da yake- ya ga dama da ita ya kwana da ita akwai wanda suke kwana da gawaki ne yau suna su kenan suna kwana da gawaki ba su a kwana da mutum mai rai sai da gawaki me yake kawo wannan duk wato rashin biyayya ne rashin tsoron Allah ne wanda ya kawo wannan kuma la'anan Allah na kan duk mutane da suke wannan abun littafi ce mu guje wa'annan sha'awin na jiki mu guji irin wayannan sha'o'in na jiki mata irin kaya da kuke sa a rika hankali da shi domin mene yau shedan ya riga ya tura kayayyaki a cikin duniya yau zaka ga yariya da 500 tana da skirt mai kyau da naira dubu daya tana da kaya mai kyau wanda zai nuna jikinta kuma wayannan kayan zaka ga 'yan mata sun fi siye su ne zaka ga yarinya ta sa wando wanda ya matse ta yana nuna jikinta ya nuna nono a waje ya nuna duwawunta a waje duk jiki gababuwa wanda ba a so a gani ta nuna a waje wata ma sai ta sa kaya ta ce ai yau ina so in kashe matasa ina so in kashe maza ina so in kashe samari sai ka ga yariya ta sa ta bar jikinta a waje tana tafiya ana ana kallo mutane suna fadiwa to littafi ya ce kai tonki kai tonka kai da zaka sa wani ya fadi cikin zunubi ya ce gara a sa miki dutsen nika a jefa ki cikin rafi domin ki hallaka irin kayan da muke sa a yau sai ka ga yarinya ta sa kaya ana ganin cikin jikinta wai ana wai zamani ne ya zo wai ana bu- wai ido ya bude wai wai an wai an waye wai ilimi ya zo to wannan zunubi ne wanda bayi da kyau yana da kyau matasa irin kayan da zamu sa irin sifan da zamu fito a ciki wanda zai ɗaukaka Allah ne idan zaki sa riga ki tambaye kanki yau idan Yesu na nan zai ji daɗin kan- zai ji daɗin irin kayan da kika sa wannan kayan da kika sa za ki iya je ikkilisiya da shi yau ma abin kunya akwai fastoci ma wanda suke ɗaukaka irin wannan kayan sai ka ga suna suna ƙarfafa 'yan mata su sa wando su zo cikin ikkilisiya da irin kayan da suka sa yau duniya ya lalace r- ka- fyaɗe ya ƙaru saboda mene irin kayan da kika sa irin kayan da kuke sawa 'yan mata shi yasa ake muku fyaɗe ake kuke sa zu- zuciyan matasa na tashiwa an ganki a hanya an fara tunanin jima'i saboda mene kin zama kaman kare kin zama kaman karuwa kina kina kina tallata jikinki a waje akwai wani abun da ke sa kuma mutane da suke fadawa cikin wannan zanubi na fuskanci yan mata sai ka gan wai suna son wato free ride sai su tsaya hanya yarinya za ta je abuja sai ta ce a wai bari ta tsaya sai ka gan wani ya zo da moto ya ɗauka ta kyauta ya kai ta abuja to irin wannan sai ka gan ana cikin moto sai a sa miki hodar iblis wato cocaine ko kuma a sa miki wani kwaya ki sha sai ki bacci yawancin mata abin kunya yau zaki gan zaka gan yarinya saboda naira biyar ko kuma naira ɗari biyar za a kwana da ita za ta bada jiki wata kawai wai saboda a siya mata ice cream sai a kwana da ita wata saboda biredi saboda shayi saboda indomie wata wai tana so a kaita a kaita mr biggs za a kwana da ita za ta bada jikinta wata wai saboda a siya mata handset wai sai ta bada jikinta wata saboda suya kawai sai ta bada jikinta a kwana da ita abin kunya matasan krista wannan abin yakan rage darajanki muddin namiji ya kwana da ke zai ɗauka labarin ke kai waje je gaya ma abokanan shi kai ai wacce can karuwa ne kar ku je wurin ta saboda na riga na gama da ita ke kuwa kina nan an riga an baki dan dan naira dan naira goma an siya miki ah, minerals kin sha an kwana da ke to ya gama da ke darajan ki ya faɗi domin daraja yana nan kamar zuma ne akwai wani abu da kuma wato abokanai sukan karfafa juna idan ke matashi ah, ke ke budurwa ne ko kuma matashi na krista irin abokanan da kake bi ka rika a- a- la'akari da su ka rika hankali da irin abokanan da ka- su- kake bi akwai abokanan da sukan jawo zuciyan yan uwansu sai su tilasta su sa su cikin irin wannan akwai ma wayansu wanda su ne ma za su je su kawo maka yan mata wayansu kuma za su haɗa ki da samari domin me suna karuwanci suna samun kuɗi sai su gaya miki ai ga hanyar samun kuɗi ke ma idan kika ba da jikinki a dare ɗaya za ki samu dubu ɗari sai ke ma cikin kwaɗayi ki je ki bada kanki a kwana da ke to wannan kin riga kin lalace kanki sai dai Allah na cewa ki dawo gare shi ki tuba idan kika tuba Allah zai gafarta miki Allah zai wanke ki ko da kin wannan rayuwan ko da kin lalace rayuwanki ne Allah na cewa idan kika dawo zai share ke zai wanke ki za ki dawo sabo ya ce tsofaffin al'amura za su shuɗe a rayuwanki za ki canja masu ƙaunan kuɗi yau akwai wani abu kuma wanda ya zama ruwan dare ga matasa wato kallon mugayen fina-finai ko kuma jin waƙoƙi wanda ba su kawo ɗaukaka wato irin waƙoƙi na batsa fina-finai na bas- na batsa za ka gan saurayi ko kuma yarinya handset ɗin nan da muke da shi wani mugun abu ne wanda ba mu san yadda za mu yi amfani da shi ba za ka gan cikin handset akwai hotuna na batsa za ka ga yarinya ta tsaya tsirara za ka gan wato 'yan mata ga su nan tsirara za ka gan fina-finai wanda ake cewa blue film ko kuma waɗansu suna kiran shi action film idan ka je ka siya action film ka ce kana son action film za a baka fina-finai ne na jima'i na batsa akwai waƙoƙi yawan matasa in ka duba za ka ga mutum na kiran kansa krista matashi na krista amma idan ka duba wayarsa ko kuma laptop nashi ko kuma kwamfutansa ko kuma cd nashi waƙoƙin da yake duka na- na du- na duniya ne akwai wani abu da ake yi a lokacin buki zaka gan ana buki a, a ikkilisiya ana ɗaurin aure idan an gama buki an gama waƙoƙi an gama bautawa Allah cikin ikkilisiya an fito waje sai a mance da Allah sai ka ga a kawo DJ DJ nan zai fara buga waƙoƙi na duniya tun ana bugawa na Yesu a kaɗan kaɗan sai ka ga an canja an shiga na duniya sai ka ga matasa har da fastoci ma suna rawa irin ka wannan waƙoƙi mu rika hankali irin fina-finan da muke kallo za ka gan musamman irin fina-finai na najeriya ɗin da ake cewa najeriya film za ka gan ba abin da suka sani sai jima'i a a fina-finai yau za ka gan ana tallata wato ana tallan handset ma sai ka gan wai sai an haɗa da yarinya wanda take tsarara to duka wannan abin ana yi ne domin a rinjaye zuciyar mutane cikin wato- wato zunubi akwai wani kowa wanda, wanda suke amfani da, da, da sihiri ko kuma magani in ce wato suna da iko muddin sun kalle yarinya zaka gan wa'insu suna sa tozali mata matasa maza suna sa tozali a idonsu M- idan sun kalle ki ko kuma akwai maganin da ake ce touch and follow me kana taba yarinya idan baka wannan wa- wa- layan kana taba yarinya zaka gan ta bi ka tana idan kana so ka kwana da ita zaka kwana da ita to mu rika hankali da irin wannan rayuwar da muke yi w- wanda baya kaka ga Allah ubangiji akwai wani kuma mugun daɗi'a wanda matasa suke yau wanda ake kiransa da turanci wato masturbation masturbation ɗin nan wani mugun abu ne wanda ya riga ya sa matasa cikin wahala wayansu sun riga sun shiga cikinsa wato har aljanu ma sun riga sun sun shiga rayuwar mutane sai ka ga matashi ya ɓoye ya neme sabulu ko kuma ya neme mai mai mai laushi ya samu vaseline yana shafa a zakaransa yana ja har wato ya ji daɗi sai ya gan kaman yana jima'i ne da, da wani ko kuma 'yan mata 'yan mata sai ka gan ana neman kendir ana sa a cikin jiki a nema ko sanda ko kuma a yi amfani da yatsan hannu ana sa a jiki wannan zunubi ne wannan zunubi ne domin mene an lalace an gurɓata duk abin da Allah ya shirya bayi da kyau mu koma cikin hankalinmu mu koma cikin rayuwa irin na krista wanda za mu ɗaukaka sunan ubangiji wa'annan fina-finan da muke kallo yau akan same su a intanet a yanan gizo suna nan kyauta ana samuwa idan kana so za a baka kyauta a cikin waƙoƙi akwai su za ka ji ana magana akan jima'i ka ji kana jin waka wani zai ce a'a aini ni na na ballaga a cikin kristanci ko da ma na kalla ma a'a duk abin da ka kalla a duniyan nan dole ne zai zo na a zuciyanka duk abin da ka ji zai zo na to me yasa idan ka sunan mutum ma za ka iya tuna da shi in ka ji sunan mutum sau ɗaya ko kuma ka gan fuskar mutum bayan shekara goma ma za ka iya tuna da fuskar mutum to duk abin da ka kalla idan ka kalla fim ɗin na batsa kana kallon jima'i kana cewa a'a aini ba abin da zai faru da ni can wata rana zaka gan hoton ya dawo maka zuciya kana nan kana yin wannan abun zaka gan cewa ka kasa bari akwai tarkoki tarko da shaidan yaka amfani da shi domin ya jawo mu cikin wannan abun kuma ina so matasa mu yi hankali da shi na farko shine wato rayuwan kadaici rayuwan kadaici kai kai ga ke matashiya ko kuma ce budurwa ba kya fita ba kya je ki yi taɗi da sai ki zai ki zo na ɗaki to zuciyanki shedan zai rika tara irin wa'annan mugayen tunani a cikin zuciyanki ba da kyau ki zo na ke kaɗai a ɗaki daga safe har rana har yamma kullum ga ke nan ba kya taɗi da kowa ka ga matashi yana nan a ɗaki daga ɗauka irin fim na batsan na yake kallo to zuciyanka sai gurɓata sai ka gan shedan ya samu wurin zama a zuciyanka ya sa maka mugun tunani a cikin zuciyanka yana da kyau idan kana kadaici kai kadai ne a daki ka ɗauka littafi mai tsarki ka karanta ka nemi abin da za ka yi domin mene domin allah ubangiji ya samu ɗaukaka na biye shine wato idan matashi da saurayi suna nan su kadai a daki za ka gan budurwa da saurayi sun zo na daki babu kowa sun kulle daki to ko kai karfe ne ko kai itace ne ai dole jikinka ma ya motsa ka zo na da yariya mai kyau a ɗaki ga kanan saurayi mai kyau ka sai ka ce wai ba za ku yi komi ba a'a shi yasa littafi ya ce mu guje wa sha'awoyi na jiki wato in aka zo maganar faskanci da jima'i babu wani da zai ce ai ya sha karfi wannan shi yasa littafi ya ce ba ya ce mu guje wa wayannan abubuwan idan baka guje wannan abun ba to zaka ga ka faɗi ciki yau zaka ga matashi suna nan ya yi ma yarinya ciki ko kuma ya yi faskanci zai ce ai shedan ne ba wani shedan